إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي baka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci yau laraba daren alhamis yau tara ne ga watan safar watan biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 446 wanda ya daidai da sha hudu ga watan takwas hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma idan ba manta ba muna cikin suratul baqara mun tsaya ne kuma a ƙarshen aya ta bakwai yau za mu tashi daga kan aya ta shida da ta bakwai za mu maimaita su insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'us sunna da ke wannan unguwa ta bola ta fantami a nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka. Kai tsaye za mu shiga cikin karatu insha Allah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya ba mu labarin mummunai da kuma siffofinsu da irin sakamako da za su samu, Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi da mu gaba ta biyu zai ba mu labarin kafare tsantsa, wanda a gaba ta uku zai ba mu labarin munafukai. Allah ce innan lazi na kafaru lalle waɗanda suka kafurta, suka kafurcewa Allah subhanahu wa ta'ala suka kafir cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka kafir cewa al'ur'ani saƙon da manzan Allah ya zo da shi sawa'un alaihim daidai ne a kansu a an zartahun kai musu wa'azi kai musu gargaɗi am lamtun zirhun ko ma karka musu wa'azi ko ma karka gargaɗe su sawa'un alaihim ina fata an gane bi ma'ana wannan jumlan sai zamo innal ladhina kafaru a anzartahum am lam tunzirhum sawa'un alayhi ko ka musu wa'azi ko ka musu wa'azi duk ɗaya ne a wurin su saboda me saboda Allah ya sani a cikin ilimin shi na gaibu kafircin nasu zai tabbata ne har su koma ga Allah subhanahu wataala sun riga sun kangare ta wurin kansu ya kai ta inda ba za masa ɗauki wa'azin ba kalman sawa'un alaihim ana nufin mustawiyatun alaihim shi yasa Allah ce qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan ababa min dunillah fa in tawallaw fa qul ashhadu bi anna muslimun ayyaku ahlul kitabi ku taho ila kalimatin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainakum ai mustawiyatin bainana wa bainakum wanda yake wannan masdar ne wacce za ta daidaita tsakanin mu da ku to haka nan ma sawa'un alaihim ai mustawiyatun alaihim haka malamai suka fassara shi to sai malamai suka ce jumlan la yu'minuna da yazo ya zo ne yana fassara abin da ya gabace shi kuma yana karfafa abin da ya gabace shi ai waɗannan da suka kafurta ko kai musu wa'azi ko kar ka musu wa'azi duk ɗaya ne kaga a jumlan ta cika ko ba haka ba sai aka ce la yu'minuna dan har abada ba za su yi imani ba sai malami suka ce la harafi ne da ke kore abu to duk lokacin da shiga fi'ili mudari'i to yana nuna wannan abun ba zai afku ba har abadan abada sai dai an samu wata karina ko wani dalili da ke nuna cewa abun yana da iyaka amma nan la yu'minuna abadal abidin har abada ba za su yi imani ba shine ma'anar la yu'minuna saboda la ta shiga cikin fi'ile mudari'i sai Allah ce khatamallahu ala qulubi Allah ya ainihin toshe zukatansu alqulub jam'i ne na alqalbu alqalbu shine zuciya alqulub jam'in shi to Allah ya toshe zuka zukatansu wa ala sam'ihim ya kuma toshe jinsu da zuciyansu da jinsu Allah ya riga ya toshe gaskiya da shirya ba za ma ta shiga cikin zuciyan ba hakanan kunnuwansu gaskiyan ba zai shiga ba ba za ma su ji ba sai Allah ce wa ala absarihim gishawa wannan wawun din na wa ala absarihim ba wawul adafi bace ba ana ce mata wawul isti'naf wawun ce da take nuna sabon magana kuma ake yanzu khatamallahu ala qulubihim Allah ya riga ya toshe zukatansu wa ala sam'ihim ya kuma toshe jinsu sai ce wa ala absarihim gishawatun ai gishawatun ala absarihim ko kuma wa ja'ala ala absarihim gishawatan da akwai kira'an gishawatan bil fatahataini sai zamo Allah ya riga ya sanya yana a ainihin gannansu a idanansu ba sa maganin gaskiyan balle su gane ta ba sa maganin shiryan balle su karɓe ta ba sa maganin shiryan balle su ainihin aiki da ita ke sa a wani gu Allah ta fara aita mani ta haza ilaha hu hawa hu aita mani takhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'i وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Allah ce a fara'aita mani ta haza ilaha hu hawahu shin baka ga wannan da ya riƙi son zuciyan shi a matsayin abin bautan shi wa adallahu Allahu ala ilmin sannan kuma Allah ya batar da shi ala ilmin akan yana sane wa khatama ala sam'ihi Allah ya toshe jin shi wa qalbihi ya toshe zuciyarsa wa ja'ala ala basarihi gishawatan sannan Allah ya sanya yana ya sanya wani abu ainihin da zai lullube ganin shi ba zai maga gaskiya ba domin kalman gishawatan daga ainihin gashahu ya gashahu gishawatan wa gishayatan yasa Allah ce wa idza ghashiyahum mawjun ai igiyar ruwa ya lullube su kenan ina fata an gane kazzulali da'u Allah mukhlisina lahu din to sai Allah ya ce wa ja'ala ala basarihi gishawa Allah ya sanya yana wanda ya lullube idon shi sai Allah ce faman yahdihi min ba'dillah wa zai shirye da shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala, afala ta zakarun, shin ba za ku yi tunani ba, a nan ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri Abu Hayyan, rahmatullahi alayhi, a cikin tafsirin shi na mai girma Bahar Muhit, yake cewa a wannan ayan ga wanda ya san ilimin balaga, Allah ya amfani da kalmomin fasaha kala-kala a ciki, cikin waɗannan ayoyi. Na farko ya ce akwai alkhitabul lafzi alhasul ma'ana da Allah ya ce waɗannan da suka kafurta tabbas waɗanda suka kafurta daidai ne a kansu ko a musu wa'azi ko kar a musu ba za su yi imani ba to idan ka kalli wannan ayan sai ka ce me ake nufi dan ai muna ganin wanda ba musulmai ba kuma suna musulunta ban gane ko kun gane ba dan ayan kuma ta ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim lalle waɗanda suka kafurta daidai ne a kansu ko a musu wa'azi ko kar a musu wa'azi la yu'minuna ba za su yi imani ba sai ka ce a to ai a yau addinin da fi kowanne ma saurin ci gaba a duniya the fastest growing religion a duniya shine musulunci to su suke shiga musulunci waɗanda ba musulmai ba to kuma an ce waɗanda suka kafurta la yu'minuna ban gane ko kun gane ma'anar magana ba to yanzu in wani ya jefa maka wannan tambayar ya zaka wani amsa zaka bashi don wani zai in an samu wani mulhidi sai ce wannan ayin ta yi kuskure don Allah ya ce tabbas don inna aka ce inna tabbas shine indeed kamar da suke fassara ko verily tabbas hakika waɗannan da suka kafurta ko a musu wa'azi ko kar a musu wa'azi la yu'minuna gashi kullum muna ganin tun su Ahmad Didat Allah ya mishi rahama ga su Zakir Naik misali gashi anan kullum a Ramadan wurin tafsiri wani ya zo zai musulunta wance ta zo za ta musulunta ko ba haka ba har ma ana da ainihin kungiya na kula da sababbin musulunta to wannan ayan an shafe hukuncinta ne ko kuma ya abin yake sai malamai suka ce wannan ayan al-khitabul am al-lafz al-khass al-ma'ana aya ce kaman am a lafazinta kaman gamammiya amma tana da kebantaccen ma'ana ne Allah na magana ne kan waɗansu kafare na lokacin manzan Allah alaihi salatu wassalam su ma ba gaba ɗayansu ba dan a lokacin shi an yi ta musulunta ko ba haka ba tana magana ne kan wasu keɓantattun kafirai ana ƙoƙarin lallashin zuciyar manzan Allah alaihi salatu wassalam cakar ka damu ranka don waɗannan ba su karɓi musulunci ba dama Allah ya sani cikin ilimin shi na gaibu ba za su musulunta ba ina fata an gane fala Allah ka bakhi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini shin zaka kashe kanka ne da bakin ciki dan sun yi su imani dan sun yi karɓan musuluncin da ka zo da shi fala Allah ka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bi hadha alhadith asafa shin zaka kashe kanka ne da bakin ciki dan sun isu imani da wannan qur'anin da kazo da shi to ire-iren waɗannan kafiran da su Allah yake magana ba yana nufin kafirai gaba ɗaya ba an fahimci wannan abin da kyau dan a kullum a duniya musulunta ake a kullum musulunta ake ba ka sanin wannan sai kana shiga wuraren da ba musulmi suke da karanci idan kana cikin musulmi ba za ka ɗauka ana yawan musulunta ba amma za ka je europe misali irin su amerika irin su canada ka ga yadda kullum ake shiga musulunci abin zai baka mamaki ka koda na a kudancin najeriya idan kana hira da musulman da suke kudu musamman masu harkar da'awa sai ka kullum musulunta ake duk dai bala'i irin na inyamurai musulunci ya menene penetration a wannan yankin nasu har kungiya ake da shi na musulmai ibo ina fata an gane kuma suna ta shiga musulunci to shi yasa malamai suka ce ayan tana magana ne kan wasu ainihin musulmai ke bantattu sai Allah ya ce ni
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون يدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله سبحانه وتعالى zai shiga ba mu labarin waɗanda kuma suke da fuskoki guda biyu ya ba mu labarin bambane cikin ayoyi biyar na farkon bakara ya ba mu labarin kafurai a ayoyin nan guda biyu sai Allah kuma kai tsaye a gaba ta uku ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane manya ƙulu amanna billah wanda zai ce mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar ƙarshe wa mahum bi mu'minin amma kash ba su imani ba kawai sun faɗa ne a fatar baki amma a cikin zuciya ƙarya suke Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu إن المنافقين لكاذبون Allah ce idan munafukai suka zo maka ya kai wannan annabi mai girma alaihi salatu wassalam sai su ce da kai na shahadu mun shaida mun ba da gaskiya innaka la rasulullah tabbas kai manzon Allah ne sai Allah ce wallahu yashhadu innaka la rasulu lalle kan Allah ya san kai manzon shi ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma Allah ya san cewa munafukai ƙarya suke ba gaskiya suke ba sun faɗa ne kawai a fatar baki shine wa minan nasi man yaqulu amanna billah akwai daga cikin mutane waɗanda suke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir mun yi imani da ranar tashin kiyama sai Allah ce wa ma hum bi mu'minin amma kash ba su yi imani ba na daga cikin sharri mafi girma a cikin musulmai shine munafiki kuma mafi hatsari shine munafiki wanda zai bayyana musulunci a baki amma a zuciya kuma akwai kafirci abin da ake cewa annabi Musa a baki fir'auna a zuciya Allah ya kiyaye to ire-iren waɗannan sai da Allah ya ayoyi ajiyar guda goma sha uku yana magana a kansu kaga mummune aya biyar Allah ya bada labarin su kafirai aya biyu amma munafikai aya goma sha uku a jere tun daga nan har sai mun ka aya ta ashirin duk maganar munafikai yake sai Allah ce yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah wallazina amanu suna yaudaran waɗannan da suka yi imani sai Allah ce wa ma yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba sai kawunansu wa ma yash'urun amma ba su sani ba sai malamai suka ce ya aka ce yukhadi'una Allah suna yaudaran Allah ya za ka yaudari Allah subhanahu wataala zai yiwu ba zai yiwu ba abada domin Allah ya san abin da ke bakinka kuma ya san abin da ke zuciyanka haka ne ko ba ka ba wanda kuma za ka yaudare shi shine wanda bai san abin da ke zuciyanka ba amma Allah shi ya halicce ka shi ya halicci harshenka shi ya halicci kuma zuciyanka innahu alimun bi zati sudur ya san abin da ke cikin zukatan mutane to sai malamai suka ce anan yukhadi'una Allah suna yaudaran manzon Allah alaihi salatu wassalam domin shi wakilin Allah ne an gane ko idan ka yaudari annabi ko ka masa ƙarya ko ka ci amanan shi daidai ne kamar ka ci amanan Allah ka ci amanan ainihin manzon shi da shi ya aiko shi kun fahimci wannan abin da kyau shine ma'anar yukhadi'una Allah dan sai wani ya ci ah to gashi Allah ya ce ana yaudaran shi shi Allah bai san gaibu ba kenan bai san abin da ke cikin zukata ba suka ce a kamar yadda Allah ce ne ainihin yadullahi fauka aidihim an gane ko hannun Allah yana kan hannunsu ai hannun manzan Allah ne alaihi salatu wassalam a lokacin da aka yi sulhun hudaybiya annabi ya ce sahabbai su masa mubaya'a ina fata an gane da aka masa mubaya'a akan aje a yaki mutanen makka saboda an yada labari an kashe sayyidina usman annabi ya ɗora hannun shi akan na sahabbai sai zanto yadullahi fawqa aydihim ina fata an gane man yuti'ir rasula faqad ta'a Allah duk wanda bi manzo Allah daidai ne da a cewa ya bi Allah subhanahu wataala to shine ma'ana yukhadi'una Allah sai Allah ce fi qulubihim maradun a cikin zukatan su ka karanta fi qulubihim maradun a cikin zukatan su akwai ciwo ciwo na kafirci ciwo na munafunci ciwo na hassada faza da humullahu marada sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya sai Allah ya ƙara musu wannan ciwon wasu malamai suka ce wannan jumla ce khabariya wasu malamai suka ce a wannan jumla ce insha'iyya du'a'iyya ma'ana fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo faza da humullahu marada Allah ya ƙara musu ciwo ina fata an gane kowanne kuma yana ɗauka suka ce ko kace jumla ce khabariya labari Allah ke badawa a cikin zukatansu akwai ciwo kuma Allah ya ƙara musu ciwo ko kuma yanzu jumla ce insha'iya du'a'iyya fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo to yanzu addu'a muke yi fa zadahum Allahu maradan Allah ya ƙara musu wannan ciwon kamar da suka cutar da Allah suka cutar da manzo alaihi salatu wassalam sai Allah ce walahum azabun alim suna da azaba wanda yake alimun mai raɗaɗi ranar gobe kiyama bima kanu yakdibun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na ainihin ƙarya saboda ƙarya da suke wa Allah da kuma ƙarya da suke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to anan sai malami suka ce shi munafunci ya kasu kashi biyu akwai annifaqul amali akwai annifaqul i'tiqadi annifaqul itiqadi shine ake ce mishi annifaqul akbar babban munafunci wanda duk wanda ke da wannan ba musulmi bane ba ina fata an gane irin shi aka samu a Madina a lokacin Annabi yana raye alaihi salatu wassalam waɗanda suka bayyana musulunci a baki suka koye kafirci a zuciya hatta daga cikin su akwai wanda da ya mutu Annabi masa sallah Allah ya sauko da aya yace wala tusalli ala ahadin minhum abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billah ina fata an gane wa rasulihi ko wa matu wa hum fasiqun takar ka sake wani daga cikin su sallah in ya mutu a ƙarshe dai Allah ya gaya wa annabi da wane da wane da wane da wane munafikai ne annabi ya san su amma bai baya nuna musu za su zo wurin shi su min sallama ya amsa za a yi komai tare ina fata an gane a cikin sahabbai kuma ya kira wani abu zirar kifari ya ce kaga wani nan munafiki ne kaga wancan ma munafiki ne duk sai da ya nuna masa su duk wanda ke zuwa majalisin annabi in dai munafiki ne ta abu zarar gifari ya san shi an gane ko amma har ya mutu bai gaya kowa ba ya ce saboda sirru ne tsakanina da annabi bai ce na gaya kowa ba sai na umar ya yi ce ina ta kai haƙuri har ya zama khalifa ya zama shine shugaban musulmi sheke da gwamnati sheke da executive power sai ya sa a kira shi ina fata an gane to shi shugaba ne mai adalci ba da shugabannin abuja ba ne ba yawwa ba su amfani da mulki su taka mutane sai ce na san cewa sirru ne tsakaninka da annabi to za a ɗaya nake neman alfarma ka gaya min ina cikinsu ya ce ba ka cike ce doje ka ya ce dama ni shi ne damuwata in ba na ciki shi kenan ba na bukatar sai na san kowa ne shi ina fata an gane sai na umar daga nan sai hankalin shi ya kwanta to shine bayyana musulunci a baki ka ɓoye kafirci a zuciya ka ji cewa wannan ƙur'anin bai dace da wannan zamanin ba wanda annifaqul akbar ne duk lokacin da ka ji dokokin musulunci ba su dace da wani zamani ba to lalle ka shiga cikin annifaqul akbar kun fahimci wannan abin da kyau duk lokacin da kake tuhuman ingancin waɗansu hadisai kana ganin ba ma gaskiya ba ne ba bayan duk musulman duniya sun yi ittifaƙin cewa da gaske ne kai kaɗai ka ce sai bukhari ƙarya ne aka ga ya kamata a tambayi hankalin ka shekara sama da dubu ba aka rubuta littafin nan dubu da waɗansu abubuwa sai yau haka kawai ka zo a garin wani ba kawai ka ce bukhari ba gaskiya ba ne ba hatta babanka ya karantar da bukhari kuma bai ce ƙarya ba ne kuma ya fi ka karatu kun gane abin da nake nufi da kyau to daga nan ka san wahayin shedan ne to shi ka tuhumi hadisan annabi ka ce ba gaskiya bane ba ko qur'ani ka ce ba gaskiya bane ba ko bai dace da wannan zamanin ba ko ya kamata a canja tsare-tsaren musulunci ai kaza ai kaza to annifaqul akbar kenan ire-iren su ne ake hada kai da su a yaki musulunci a yaki addinin musulunci shi yasa wani daga cikin manyan kasar da Allah ji shi da rama dan masanin Kano Yusuf Maitama ya taɓa yin wata magana a lokacin da ake cikin guguwar shari'a ya ce wannan harkar shari'an fa babu wani kirista a najeriya da zai hana ta yiwa musulmai ne za su saba za ta yiwa waɗannan da kuke sallah da su a masallaci su suke akan abu ban gane ku kun gane ba kuma haka ne duk abin da ya shafi musulunci kar ka ɗauka a wani wanda ba musulmi ba zai taka abun birki a musulmai ne za su taka abun birki kun fahimci abin da kyau ba za a taɓa cin nasara kan musulunci ba sai da taimakon waɗansu musulmai kun kwance abin da kyau shi sa hatta ka dubi kasashen laraba abin da ke faruwa da su kenan sai da aka raba kansu da su ake haɗa kai ana yakan junansu wata rana aka tambayi da bush karamin kenan ba ba uban ba bush junior wanda na gani live aka hira da shi cewar kafin ya fara kai hari iraki sai da ya waya da wane da wane da wane da ya faɗi sunayensu manyan shugabannin laraba suka ba shi izini a fara kai hari kafin suka shiga so kashe Saddam Hussein to kaga da taimakon su waye taimakon musulmai kun fance na abin da kyau to halin da ake ciki a duniyar musulunci kenan kuma ko a nan kasan in kaga an karya musulmai to da musulmai ne su ne ma a sahun gaba Allah sauwaƙe to ire-iren waɗannan shaki ci mishi annifaqul akbar a haɗa kai da kai a yaƙi musulunci a yaƙi musulmai a yaƙi littafin Allah a yaƙi addinin Allah to wannan munafunci ne babba Allah mana tsari da shi akwai kuma annifaqul asgar ko annifaqul amali karamin munafunci shine annabi faɗa a cikin hadisai ce ayatul munafiqi thalathun ko idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana a wata ruwaya wa idza khasama fajara ya kawo guda hudu cewa alamomin munafiki guda uku ne a wata ruwaya guda hudu idan zai yi magana su ya yi karya ije can ya yi karya ije can ya yi karya ije can ya yi karya don ya samu abin duniya an gane ko ko ya samu ɗaukaka ko ya ɓata wasu ko ya ɓata wani ya zama annamimi munafiki makaryaci to wannan ba za ka fidda shi a musulunci ba amma yana ciki annifaqul amali ina fata an gane bai kafurta ba amma lalle yana cikin hatsari kuma zai kai shi zuwa ga wuta kai tsaye babu wani kokonto wa idza atumina khana in an bashi amana sai ya ha'inci duk amanan da aka bashi sai ya ci wannan shine abin da kusan yau yayi wahala amana a ƙasar nan tayi wahala wani ce idan kana son wallan kasancewa Najeriya ta lalace ta inda ya wuce inda kake tsammani ka je ka ƙauye ka samu ba ƙauye ka bashi amanan gonanka ban gane ko kun gane ba sai ya yi rugurguran kai akwai wanda ya kashe kuɗi ya wakilta wasu ya ba su aikin gona yana bauchi yana ofis yana ta aiko da kuɗi kuɗin noma da noma na ɗaya da noma na biyu kawai shi da an faɗa sai ya aiko zuba taki wane ne aka gama amfanin gonan ya kashe wajen miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai amfanin da aka ba shi duka bai wuce cikin fikon ba gero buhu ɗaya dawa buhu ɗaya sai ka ce kyautan gwamna gwamnan wani gari amma an gane ko to kaga ir ya za a ce ka kashe miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a kama gero buhu ɗaya wanda ba da aka ɗauko amfanin ba gida na haka kawo ya ce shi bai masu ya ga abu na ca sai ka zo ka gani to a takaice kaga amana din kenan wa idza atumina khana in aka bashi amana sai ha'inci kuma wannan yana cikin kasuwannin mu gonakan mu makar hatta masallatan mu cin amana hatta masallatai ina fata an gane rashin amanan ya shiga ya zama ruwan dare to annabi ya ce alamu ne na munafunci ko kai limami ne ko ladani ne ko dan kwamitin masallaci ne wala idan da ka ake cin amanan masallaci ko ake cin amanan al'umma ka shiga cikin wannan hadisi kai ka ce kai a ɗakin Allah kake ko ɗakin Ka'aba kake ba shi ne ƙarshen ɗakin Allah ba kenan ina fata an gane to ita amanan nan wajibi ne la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun suffan mai imani ya zamo mai amana suffan mai imani ya zamo baya ƙarya ku ɗauki abu sufiyan yana kafuri fa kuma yana abokin adawa da annabi a lokacin a makka al'aduwul awwal shi da annabi common enemy wanda ko duk an yi ittifaki wannan shine makimu amma da sarkin rum ya kira shi imana bayani akan wannan muhammadu waye ne shi ya kaza ya ba da amsa ya tun da aka fara har ya gama bai karya ba suna rigima da annabin fa kafiri ne shi ina fata an gane ya ce an zo wata gaba da na samu kofan da zan masa karya na ɓata shi sai na ji tsoron kar a ruwaito a tarihi a ce na taɓa yin karya. kafuri na lokacin jahiliya abu sufyan wai yana tsoron kar a ruwaito a tarihi shi makarici ne yanzu dan Allah ina kai ga kana sallah kana azumi kana komai amma ka zama makarici maciyin amana wa idza atumina khana abu na uku annabi yake cewa yace atul munafiqin thalath idza haddasa kadhaba wa idza atmina khana wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari kuma sai ya saba duk alƙawarin da zai mai a ran shi dama shi ba da gaske ke ba yaudara ce kawai kaga yukhadi'una Allah wal ladina amanu to duk wanda ya zama ɗabi'an shi ne ba shi da alƙawari to akwai alamun munafunci a tare da shi abinda ba za ka iya ba ce ba zan iya ba kar ma ka ɗauki alƙawari shi yasa wani daga cikin malaman mai ke caka koyi cewa no a cikin magananka a wannan ba zai yi ba kar ma kai karya ina fata an gane shi yasa kun ga afirkan time din da muke da shi wallahi ba karamin kuskure bane ba haka kawai mun dora wa kanmu suffa ta banza wa afirkan time kun gane wannan abin da kyau to saboda me wato mu za mu har abada za mu ci baya kenan ban gane ko kun gane ba wato mu afirka mun yi ittifaki haka za mu yi ta tafiya a ci baya idan bature ya ce maka karfe goma wallahi ko minti ne ba zai kara ba kun kwanci wani abin da kyau in kuma zai kara to zai gaya maka ko traffic ya rike shi ko an samu wani emergency zai sanar da kai tun da wuri za a samu karin abu kaza ina fata an gane ba musulmi bane ba fa bai yadda ya ma ƙarya ba in ya ce ma karfe goma za mu haɗu to goma saura yana wurin ina fata an gane wata rana muka haɗu da wani ɗan najeriya ne a wani gari ana ce masa greensboro a america a cikin north carolina wasu yake ce min kai shi bako ne mala mutanen garin nan kamar mala'iku na ce me faru wai kai alƙawari da mutum dole ka zo akan lokaci wai shi mamaki yake wa an dame shi wani mun yi alƙawari da shi jiya za mu haɗu ƙarfe goma na safe ya dinga kira na goma sara minti biyar na zo ne wai shi fena wurin ni ko wanka ma ban yi ba lokaci shi musulmi na wancan ba musulmi ba na ce yanzu shi kenan kafuri na koya maka tarbiyya kaga an ji kunya kenan ina fata an gane wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara in aka yi husuma da shi kuma to sai ya yi ta'addanci ya masa zagi ne zai goma sun ne na munafunci in an maka laifi karama amma kar ka wuce shi yasa Allah ya ce idan aka maka abu babu laifi karama amma sai ce faman afa wa aslah fa ajruhu ala Allah ina fata an gane wanda ya yafe yayi hakuri to ladan shi na wurin Allah dan ka'ida ne in aka mare ka ka tashi rama kai ma mari ɗaya zafi wasu malamai suka ce wai zafin ma iri ɗaya kaga wannan abu zai yi ba ko amma in aka zage ka sau ɗaya kai sau goma to wannan ƙarin da kai sai Allah tuhume ka kai ai shi ɗaya maka kun fahimci wannan abin da kyau shi yasa wai wani ya ainihin yi faɗa da mahaifin shi ya ɗaga mahaifin ya buga da ƙasa shikenan ana nan ana nan a kwana a tashi ya haifi ɗan shi ma ya girma suna gona sai cacar baki da tsakanin ɗan da uban kakan yana zaune na kallon su ɗan ya ɗaga uban ya buga da ƙasa ya ƙara ɗaga shi kakan ya ce a sau ɗaya ya buga ni da ƙasa ya ce ya isa ya ce kara mamin a takaice da shi ne wa'iza ka sama fajara to mu yi ƙoƙarin ɗabi'unmu ya zanto irin na addininmu kada zanto wai wanda ba musulmi bane zai koya ma gaskiya rikon amana da sauransu da sauransu ina fata an gane Allah ya ce me
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم إذا أكتشي دسو لا تفسدوا في الأرض كرقوا برنا أبان قصا قالوا هسو تشي إنما نحن مسلمون للي تبس موكان ما سجاراني با مبرنا تاباني با anan al-ifsad al-ifsad fil ardi barna aban kasa kamar da malamai suka ce mafi girma shine shirka yi wa Allah shirka shi ne mafi girman barna a ban ƙasa a yi wa Allah kishiya a saba wa Allah ta hanya mafi girma shirka da zalunci shi ne barna mafi girma a ban ƙasa zubar da jini barna ne a ban ƙasa yasa haramun ne zub da jinin ɗan adam gaba ɗaya ba wa jinin musulmi ba ko kirista haramun ne ka kashe shi ku gane wannan abin da kyau kar ka ɗauka ka kashe kiristan najeriya wai ka yi jihadi ne wallahi ba barna kai matukar ba kare kanka kake ba ina fata an gane dan fadan da ake din ba na addini bane fada ne na yan siyasa so suka hada abu ina fata kun gane barin ga muku na guda ɗaya yanzu in ka kashe musulmi akwai diya a kanka ko babu in ka kashe kirista ba na akwai diya ko babu akwai diya shi musulunci ba a zalimin addini ba ne ba don rai Allah ke magana wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi Allah ya ce rai ina fata an gane ran dan adam babu ko shakka ran mummuni yafi na wanda ba mumini ba amma kisan kai da musulmi da kirista haramun ne ka kashe kowa kun gano na abin da ke kai ko dabba fa haramun ne ka kashe ta sai in akwai dalili haka kawai ka kashe dabba ba dalili haramun ne za ka kashe dabba ce wacce take da hatsari kamar maciji kunama ko wani abu wanda ke cutar da ɗan adam ko sauro ko duk abin da yake musulunci ya ce a kashe shi an gane ko hakanan kuma dabban da za ka kashe don ka yanka ka ci ta hanyar da shari'a ta shar'anta maka in ba wannan ba ko dabba na saka ya tsaka ya halatta a kashe akwai lada ma ina fata an gane an samu wasu yan boko sun ce a daina kashe tsaka ko aka yi ta dibar kwanaki a bbc Eh, yahudanci ne kawai hadisi na tabbata annabi ya kashe tsaka kuma ka'ida in annabi ya ci abu kaza ba a cewa dan me Allah cikin malamin mu Dr. Ahmad Biyu ce wani ya tambaye shi akramakallahu dan me aka ci a kashe tsaka sai ce annabi ne ce a kashe ko kai ya ce mu kashe sai mun kashe ka shi ne gaskiyar magana shi annabi ba a ce masa dan me ina fata an gane kawai ka yi abin da ya ce ibada ne kuma za ka samu lada shi ne hakikanin bin manzan Allah ne alaihi salatu wassalam sahabbai ba sa tambayin shi dan me kace mu yi kaza da ya ce kawai yi suke yi ina fata an gane to a ƙarƙashin wannan fasadi a ban ƙasa duk abin da yake zai lalata rayuwar ɗan adam yana cikin al'ifsadu fil ardi kamar sai da miyagun ƙwayoyi yana cikin barna a ban ƙasa masu kidnapping da mutane ‘yan ta'adda ina fata an gane masu lalata gonakan mutane duk yana cikin barna a ban ƙasa yana cikin barna a ban ƙasa ka zo ka kautar da mutane daga hanyar Allah ka ja su zuwa ga hanyar shedan duk yana cikin al'ifsadu fil ardi Allah ce wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku barnata kasan Allah ku bata ta bayan Allah ya gyara kasan shi isa duk abin da zaka yi kai hatta lalata kasan karan kanta da chemicals wanda zai hana amfani fitowa ko lalata ruwa duk yana cikin barna a bayan kasa ina fata an gane wato shi musulunci ba abin da bai ba wa kariya ba ya kare ɗan adam ya kare dabbobi ya kare muhalli ya kare yanayi duk abin da ake a united nation a ce ana kare haƙƙin yanayi kare haƙƙin dabbobi ba abin da musulunci bai kare shi ba ina fata an gane yanzu an yi wasu hukuma wa mai kare haƙƙin kwaɗi wa ana kashe kwaɗi to musulunci ya ce dabba gaba ɗaya ma kada kashe ta sai in dabban da ke kashe ɗan adam ko kuma take ainihin sanya masa wani cuta kamar da na bada misali da sauro ko cinnaka ko wani abu misali duk wani halal ne ka kashe su amma haka kawai kowace irin dabba haramun ne a kashe ta balle kuma dan adam Allah ce wa idza qila lahum idan kace da su la tufsidu fil ardi kar ku barna a ban kasa kalu su ce inna ma nahnu muslihun Allah ce ala ku saurara innahum humul mufsidun lallai su kan su ne mabarnata walakin la yash'urun amma ba sani ba sai Allah ya ce ne وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Allah ce wai za ƙila lahum idan aka ce da su aminu ku yi imani kama amanan nas kamar yadda mutane suka yi imani su wane ne mutane a wannan aya ai ba duk mutanen duniya ba ne suka yi imani ko ba haka ba a lokacin da ayan ta sauka har zuwa yau ba ran da za a ce mutanen duniya gaba ɗaya sun yi imani haka ne ko ba haka ba a kowane zamani ka'ida ce Allah ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir Allah shi ya halicce ku akwai musulmai akwai waɗanda ba musulmai ba shi yasa duk yanda musulmin Najeriya zai yi sai ya zauna da wanda ba musulmi ba duk yanda kiristan Najeriya zai shi ma sai ya zauna da wanda yake musulmi ne ba kirista ba to da za mu gane wannan da mun zauna lafiya ka kwana da sanin cewa ba yanda za a yi kowa ya musulunta ina fata an gane ka'ida ce to sai ku zauna lafiya dole ne kaga wanda yake musulmi kaga wanda yake ba musulmi ba dole kaga masallaci dole kaga coci ba inda ka iya haka Allah ga dama ga duniyar shi to kai dan me zaka ce ba haka kake so ba ya saba wa sunnan Allah subhanahu wataala ya halicci wuta halicci aljanna ina fata an gane to ka'ida ce ta Allah subhanahu wataala da ya ainihin tsara duniya akai yanzu ka duba a duniya ana da mutane sama da biliyan takwas haka ne ko to a cikin biliyan takwas ɗin nan kusan biliyan almost biliyan shida misali ba musulmai bane ba tun biliyan biyu da wani abu ne ake cewa su ne musulmai ina fata an gane a kaga mafi yawan mutanen duniya ma ba musulmi bane ba kenan a kana mamaki ne shi ya dauka wa ko ina kaman gombe ne wai da india da china su suka fi kowa yawa a duniya india ita ce ta farko tunda a wannan shekaran ta wuce kasan china ina fata an gane saboda su india ba su da tazaran haihuwa china kuma suna da tazaran haihuwa ina fata an gane kamar shekara goma da suka wuce ko goma sha da bangladesh da, na, da rasha suna gaban najeriya a yawan mutane amma yanzu domin wuce su an gane ko kuma an yi hasashen daga nan zuwa 2050 najeriya he sun wuce amerika yawa tun da amerika mutum miliyan 300 ne da kusan 50 misali to da aka dubi irin birth rate na najeriya musamman nodan najeriya an yi hasashen nan da shekaru 25 za mu kai miliyan 300 a ga akwai aiki kenan ko yau to a takaice abin da nake so na ce shine yawan mutanen duniya ba musulmai ba ne haka Allah kuma ya halicci duniya shi sannan a cikin musulman kowa ne na gari akwai wanda ya suni remedial a wuta dole kasar remedial ko yawa to shi yasa ka gode wa Allah in kai ka fahimci addini ba wayon ka bane ba dabaran ka bane falala ce ta Allah subhanahu wataala da Allah ya zabe kai saka a cikin mutanen kirki wallahi ka gode wa Allah babu ni'ima sama da wannan akwai wanda ya fi ka wayo ya fi ka ilimi ya fi ka komai amma bai gane gaskiya ba za ka gane abin ashe ba dabara bace ba wayo bace ba falala ce ta Allah subhanahu wataala wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce da su ku yi imani kamar yadda sahabbai suka yi imani annasu anan ana nufin sahabbai ina fata an gane su ne annasu anan duk wanda ba su ba ya zama nasu nasu kenan ko yawa to ka'ida shine su sahabbai su ne ma'aunin imanin kowaye kuma Allah ne bayan ma'aunin imani su ne sahabbai yace qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنتم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فإن آمنتم إذا سك فإن آمنوا إن سك إيماني بمثل ما آمنتم به da irin abin da ku sahabbai kuka yi imani da shi faƙadihta da haƙiƙa sun shiru ashe in sun yi imani ba irin na sahabbai ba faƙad dallu kenan haƙiƙa sun bata shi yasa duk wanda kaga yana musulunci ba irin na sahabbai ba to ba musulunci manzo Allah yake ba alaihi salatu wassalam kowane ne shi shi yasa annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace la tasubbu ashabi kar ku zagi sahabbaina yace fa wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina ke hannun shi in ji annabi annabi ba ma bukata ya rantse mana amma sai da ya rantse fa wallazi nafsi biyadihi yace law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu inda ɗayan ku zai ciyar da misalin dutsen uhudu in ka taba zuwa madina kaga dutsen uhud ka ɗauki dutsen uhudu gaba ɗaya a matsayin zinare gaba da ke sadaka dutsen uhudun fa koma zinare sannan ka sadakar da shi sahabbai ba da rabin kwano na dabino ya wuce ka ma balaga mudda ahadihim ba za ka kai mudu ɗayan sahabbai ba ya ce wala nasifa ko ma rabin mudu to zidan Allah wannan ne za ka ja da shi ba zai yiwu ba wato su sahabbai a yau a ce kafi wani sahabi iya karatun Kur'ani. kai akwai sahabin da fa ko izu ɗaya bai haddace ba har ya koma ga Allah izu ɗaya bai haddace ba amma har aljanna kuma yana gabanka ka haddace komai wallahi ya wuce ka ina fata an gane domin kalmar suhuba ɗin da suka samu kaɗai ta ashe su ya ga annabi ya yi imani da shi annabi ya yi kabbara ya yi kabbara ya yi ruku'u ya yi ruku'u annabi ya ɗago ya ce rabbana wa lakal hamdu haba mala har abada tsere maka annabi ya tafi yaƙi ya bi shi ya yi hijira ya bi shi to idan ka fi shi yawan sallah da yawan azumi da yawan zakka da yawan hajji ka fi shi komai a aljanna sai dai ma haka sai kun zo ina fata an gane kana liji shi yana jiyari a aljanna an gane ku wannan aƙida ce ka yadda haka Allah tsara abu akwai sahabin da ya haddace suratul asiri da fatiha shikenan annabi ce fa innahu alim wannan babban malami ne har abada kuma ya wuce ka to shi yasa fa in amanu bi misli ma amantum bihi wa idza qila lan aminu kama amana an-nasu annasu sune sahabbai shi yasa Allah ce lakinir rasulu walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun yace annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi suka yi hijira suka yi jihadi waɗannan falahumul khairatu su suke da alkhairai wa wulaka humul muflihuna kuma su ne masu rahura da gobe kiyama Allah ce wallazi na amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazi na awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim suratul anfal dab da bakin boda yace waɗannan da suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillahi ko tare da annabi walladina awaw suka tattaru duk suka koma madina sai ce wa nasaru suka taimaki annabi ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mummune na gaske to yau ka zo ka ce ko ba su bane ba wahayin shedan ne wannan kuma annabi Allah ce lahum maghfiratun suna da wani irin gafara wa rizqun karim da wani irin arziki mai girma aljanna kenan to Allah ya buga stamp ya ba su aljanna kai kace baka yadda ba sabon iya yi ina fata an gane Allah ya sa mu dace qalu sai su ce anu'minu cin zamu yi imani kama amana sufaha kamar da wawaye suka yi imani ala Allah ce ku saurara malamai suka ce saboda Allah ya ja hankalin mutane zai ba wa sahabbai kariya sai ce ala su da kowa hankalin shege za a faɗa kama ce ye kuwa jama'a yadda ake sanarwa a da kenan ko to sai ce humus sufaha'u innahum lalle su waɗannan munafukan humus sufa su ne haƙiƙanin wawaye walakin la ya'lamun amma kash ba sani ba saboda me sada sun ɗauka akan daidai suke yasa Allah ya afa man zugina lahu wa amalihi fara'u hasana shin kana ganin wanda shedan ya kawata masa aikin shi ya ɗauka aiki ne mai kyau isa Allah ce qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a shin ba zan ba ku labarin waɗanda su suka fi kowa bata ba sai Allah ce su ne waɗanda gashi aikin nasu fa ya lalace amma suna tsammanin wa akan daidai suke suna tsammanin aiki mai kyau suke Allah ya kiyaye ni saraminci na awal نعم سي الله يجيب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah ce wa idza laqul ladina amanu idan suka haɗu da masu imani suka haɗu da mummunai qalu his ce amanna mun yi imani ai muna tare da ku inna kunna ma'akum wa idza khalaw ila shayatinihim idan suka tafi zuwa ga ainihin shedanunsu malaman tafsiri suka ce ana ana nufin shugabanninsu suka tafi wajen shugabanninsu na munafunci shugabanninsu na kafurci kaluhe su ce da su inna ma'akum muna nan tare da ku kar ku gamma da su yaudarar su kawai muke mujamala muke musu inna ma nahnu mustazi'un lalle mu kan muna musu istihza'i ne isgili muke musu ba wai mun yadda da abin da muke faɗa bane ba a kawai dai muna faɗa ne saboda isgilanci Allah ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayar musu da ainihin izgilancin da suka yi suna yau mummune izgili Allah shi ma yana musu izgili ke sa su malamai suka ce wannan izgilin da Allah zai musu zai musu ne ran tashin kiyama saboda mummunai za su tashi da haske kamar da annabi faɗa cikin hadisi ran tashin kiyama akwai al'umma annabi Musa da Isa da Ibrahim da kowa da kowa to ya zaka gane al'ummanka tun da duk za a haɗe ne ba za a ce a ware bane ba kawai za a ce ne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun ina fata an gane mutanen banza ku yi nan mutanen kirki ku yi nan amma duk a haɗe ake sai ce al'umma ta zan gane su ne ya atuni yawmal qiyama ghurran muhajjalina za su zo da haske yana kyalli irin hasken da ke kafan doki ina fata an gane yana sheki a ainihin ainihin gabobin alwalansu za ga fiska na haske hannayensu na haske kafofinsu na haske to da kaga mai irin wannan siffa yana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu na ciki duk inda kaga mutum na kyalli yana haske ran tashin kiyama to al'umma ne Muhammadiyya ina fata an gane to wannan hasken da suke da shi masu imani yasa Allah ce nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aymanihim haske yana ainihin yaduwa ta gabansu da bayansu gefen damansu da gefen hagunsu to sai munafukai su ce da su unzuruna naqata bismin nurikum eh ku dan kalle mu mu dan dosani wani abu daga hasken kunnan sai Allah ce da su qilar ji'u wara'akum faltamisu nura eh ku juya a bayan ku kuje ku dosano akwai haske a can eh su juya ina fata an gane sun dauka hasken wayannan baya ake nufi a lokacin da za su dawo fadriba bainahum bisurin sai a sanya shamaki tsakanin su ba za su ƙara ganin su ba isgilancin kenan Allah ce fadriba bainahum bisurin lahu babun baqinu fihi rahma wa zahiru min qibalihi al'azab a takaice dai shine wannan hasken da za su gani suna sha'awa ran tashin kiyama Allahu yastahzi bihim sai musu isgilanci yace ai ga hasken a baya waiga suna waiga sun dawo kuma an sanya shamaki tsakanin su da masu imani daga nan babu su ba rahama Allah Allah ya kiyaye wa yamudduhum sannan kuma Allah yana musu jinkiri su ta tsiyan su a nan gidan duniya yana musu jinkiri fi tughyanihim a cikin kafircin su dan at-tughyan shine mujawazatul haddi ketare iyaka ketare dokokin Allah ya amahuna suna cikin rudanin su shi yasa kaga mutun yana sabon Allah kuma yana nan lafiya kalau ina fata an gane yana kuma ta ƙara ci gaba abin sai kulle ma kai ga zalunci ga cin amana ga kisan kai ga ƙarya ga corruption ga sata ga handama da babakere yana komai kuma kullum yana ƙara lafiya kullum ka gan shi hajji da umra yana ma gwaliyo kai kana na abolari ko a fantami ina fata an gane kana kiyaye Allah kana kiyaye haƙoƙin manzon Allah kana sallah kana azumi kana komai kai kuma talauci ya makure ka ka rasa menene ke faruwa to annabi sai ce kwantar da hankalinka sai ce duk lokacin da ka gabawa Allah ya masa ni'ima kuma yana ci gaba da sabon Allah sai ce to ka sani talala Allah ke mishi Allah kiyaye annabi ya faɗi wannan dan ya kwantar wa masu imani hankali yace duk lokacin da ka gabawa ga lafiya fir'auna fa a lokacin da annabi Musa ya roki Allah ya ce Allah ka halakar da fir'auna rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana ridillu an sabilik yace rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al alim yayi addu'a Haruna yana gefe na amin dukkan su annabawa ne manzanni annabi na addu'a annabi na cewa amin Allah sai ce qala qad ujiba da'awatukuma fastaqima wala tattabi'ani sabilal ladina la ya'lamun aka ce ka tabbas hakika ujiba da'awatukuma an karbi addu'an amma sai da aka yi shekara 40 fir'auna ko ciwon kai bai yi ba in kai ne sai ka ce ƙarya maki ina fata an gane kai kai addu'an kwana uku shikenan kana so yau yau ya faru ina fata an gane to sai Allah yake cewa la tasabannal ladina yafrahuna a wala wancan ayan cikin suratul ali imran لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم To a wannan ayan da Allah ce Allahu ya sa bihim Allah na musu izgilanci a baya an ce wa idza khalau ila shayatinihim wannan ash-shayatin kamar yadda na faɗa su ne shugabanni to ran tashin kiyama za a samu sa'in sa tsakanin mabiya da shugabanninsu duk wanda ka bi shi akan bata ko wani shehi ne ko wani waliyi ne ko wani gausi ne ko wani kutubi ne ko wani wane ne ina fata an gane ko wani ayatul lahi ne ko wani jindul lahi ne ko ruhul lahi ne ko menene ko wani shugabanka ne na siyasa ko wani irin shugaba ka bi na addini ne ko na duniya akan bata akan zalunci akan rashin gaskiya akan bid'a da shirka to ran tashin kiyama za ku tashi kuna abokan gaba ina fata an gane ke sa Allah yake cewa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da za su tashi sashi na tsine wa sashi mabiya suna Allah tsine mu kun cuce mu kun batar da mu shugabanni suna ku kuka dinga tara mana kasa ai matsiyata kawai kun yaudare mu za a dinga samu wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi na tsine wa sashi su mabiyan za su ce wa ƙalu rabbana ina bana sadatana wa kubara'ana fa'adallu na sabila ya ubangiji mun bi waɗannan sun halakar da mu shugabanninmu da manyan cikinmu rabbana atihim dhifayn min al'azabi wal anhum la'anan kabira Allah ka ninninka musu azaba za su yi ta addu'a Allah ka ninka musu azaba sun batar da mu Allah ce da kullum dhif walakin la ta'lamun kowa sai na ninka mishi azaba zan ninka musu zan ninka muku a wata aya daban Allah kiyaye shi yasa Allah subhanahu wataala anan sai yake cewa ulaiikal ladhina ishtaraw dalalata bil huda irin waɗannan sune waɗanda suka ainihin sayi shiriya suka sayi bata da shiriya ishtaru dalala sun sayi bata bil huda da shiriya kamar sun dauki shiriya ne suka bayar aka dauki bata aka basu sai Allah ce fama rabihat tijaratuhum waɗannan kasuwancin su bai riba ba duk lokacin da ka sai da duniyanka ka sai da lahiranka akan duniya to fa ma rabihat tijaratuk kasuwancinka babu riba ke sa Allah ke cewa innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur waɗanda yake sun yi imani da Allah suna karanta Qur'ani sun tsaye da sallah sun ba da zakka wannan shine kasuwancin da babu hasara a ciki shi yasa Allah ya ce wa ma kanu muhtadin lalle waɗannan ba su zama shiryayyu ba shi yasa kar ka kuskura wannan duniyar shekara 60 ko 70 da Allah ya baka ka sai da jin daɗin ka na dindindin akan ta domin abu hudu a aljanna kada ya ishi mutum ya nemi aljanna na farko aljanna babu mutuwa duk daɗin duniya da ka tuna zaka mutu sai ka ga hankalinka ya tashi haka ne ko ba haka ba duk daɗin da kake ji wala da ka tuna mutuwa sai hankalinka ya tashi abu na biyu aljanna babu tsufa a barka makar ka mutu tsufa kaɗai ya ishe ka ina fata an gane duk ƙarfin arzikinka da mulkinka idan ka tsufa ka zama baka da amfani ka zama abun tausayi to aljanna babu tsufa abu na uku aljanna babu rashin lafiya komai mulkinka komai kuɗinka komai jin daɗinka akwai rashin lafiya kila kana kan maganin bibi jininka ya hau ya sauka kamar dan bori ina fata an gane kaga wani yana kan maganin ciwon suga wani yana kan wani ma bai iya bacci sai ya sha magani haka ne ko ba haka ba to aljanna babu wannan abu na hudu aljanna ba bakin ciki bakin ciki kowane iri babu shi duk duniya ba wanda ya sai ce yayi shekara guda kullum a cikin farin ciki yake ko zai yi ba wanda ya sai ko kai ne sarkin duniya wata ran sai ka ji haka kawai bakin ciki ya dame ka wani lokaci ka rasa ma menene abu ka ji duk baka jin daɗi a gida a rasa me ke da kuma lafiyar ka kalau ba wanda ya zage ka ba wanda ya bata maka rai to aljanna babu wannan shi yasa Allah ce ulaika alladhina ishtaraw dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin ne ya kamata mu tsaya abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afwa sai wani sati kuma insha Allah سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته